مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بعظم محضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالضرر وبعد uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake gama mu a wannan kofar gida mai albarka kofar gidan ɗaya daga cikin dattawan mu a wannan gari babba jalo wadda duk shekara ana haɗuwa a farko farkon wata mu yi tarayya don taya juna murna a wannan kofar gida namu mai albarka da samun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zan manta ba bara tahowa ta filin mauridin nan na taras da ɗaya daga cikin iyayenmu imam muqaddam malhamad yana bayani a wannan fili da zuwa na ya minimizing majalisin na ba na manta wannan abu na samu yana majalisi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to banda a irin waɗannan wuraren ba inda za a tuna mutum kaga zama na san da na tuna haka Allah ubangiji ya ji kansa da rahama sada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ka sa annabi ya zama gatansa amin albarkar shautar jami'ar Allah ta'ala kamar kullum wannan kofar gida idan muka haɗu duk littafin da aka saka ake karantawa shi muke karantawa to alhamdulillah za mu ɗaura karatunmu inda muka tsaya jiya kofar gidan layi a illahu anguwan waziri malle inda muka maulidi jiya muna cikin harfin zadi a cikin babban littafin nan na al'imam alfazazi da kuma ibn mu'ayyab wadda aka fi sani da ishiriniya ko ta hamisu losai wadda za mu rera baitukan da za a yi karatu cikin su din a maulidin yau insha Allah daga bisani mu fassara tare da yin bayani daidai gwargwado insha Allah kuma alhamdulillah kafin mu fara karatu fitowar mu kenan daga bauchi wurin maulan mu shakkar su mun bauchi radiyallahu ta'ala anhu muka dan aka sauke ni a kofar gida ko zama ban yi a gida ba ko zaunawa ban yi ba har iyali tana cewa ko zauna ba zan yi bane nace zan tafi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muka fito muka nufi wannan anguwa so saboda haka muna fata Allah ya daɗa shi lafiya mun same cikin lafiya ya yi mana addu'a mun ziyara mutanen mu ne yan zawiyar mu na bangaren shangon local government ta wata guda suka roƙa in raka su in kai su gaban shehi su yi ziyara kuma an kai su sun samu shehi ya mun yi sallah da shehi ju'a ya azhar mun yi sallah la'asar da shehi shehi ya yi mana addu'a ya fi son koma saboda haka kuma dukkan yan uwa ban manta da kowa ba an hadarto niyoyinmu da bukatunmu da ziyarar mu gaba daya saboda haka mun kuma bankwana da shi ya mana addu'a ta karshe ta bankwana muka dawo Allah ya mana kwanansa ya kara masa lafiya ya ta mana madadi har ila yau mai kiyamaci saboda haka za mu rera abubuwan da za mu karanta ne insha Allah kamar yadda aka saba بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على الفاتح الخاتم حق قدره وبالدار العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا من اتقى وساما سقاهم للمنيات ما سقى به حين لم تجد التمائم والرقى سأرناهم كرها على البر والجودة وقد بالغوا المجهود بالدمع والنجد فرعناهم للعرق بالبرد والقنا دفعناهم قارا على السول والمنى غلبناهم كثرا على الدين والدنا بلوناهم كرها عن الزهر والخانة وقد بالغوا المجهود بالدفء والدرب ومن لم يزل للعين والقلب نغاتا فنبنا وولينا إلى الله وجاتا ومن لم يصاحبنا جدنا وشدتا ومن لم يصاحبنا جدنا وشدحاتا نور رسول الله أوام شوات لذلذ من بعد تبيض من غيثي نور رسول الله أوام شوات لشذمة كادت تميز من غيثي أدلنا إليه فاترنا بأمة ألونا بها الجوزاء رفقة همة ودنكي لبينا كنتم خير أمة بل الله لديه تتوابين رحمة فلا خوف من عيب ولا عذب من عظيم ومعنى الإيدا لما أوينا لذلية ونلنا الهدى من وبلها بعد قلية يمني نبي فضله أرض فضلية ظهرنا به فوق البريات كلية ونحن أعز الناس بشرف الأهل نبي جرى الماء النمير برائه ومد له جبريل فضل جنائه وكم آية جاء بوفق دراهي صغيرة خوف زارة بنت جاهي وذو الذل لا يغشاه لبه من القيد فلا لمن يشتاق يوم موريدي يؤثر غدا عند قبر محمد إلى الله أشكو لو أتى لائم الصادق سمعت إلى تكبير آثار أحمد فأنا للإثماء متصل اللمز تبارك من سواه للفضل سورة وعلمه الآداب أجمع سورة ولما لوان البعد أيوه ضرورة فأنت إليه بالقرآن سرورة وجل ميرين للتحرك والنشر كنت على شوقي صليت بجمري وكم رمت ترعالا أفوز ببري وذنبي أغساني فموت بخصري سننت بأمثال زيارة قبره وحياة هذا الزن أجرار باللوز متى ما تذا ذكرت النبي وعهده وقاسى فؤادي للسبابات وجداه ولو أرى به غير ملواه وعنده فأردت على صبري ضرورات بعده فؤادي وزري للتشوق في كفي متى ما تذكرت الصفا وعجونه وزمزم ألزمت الفؤاد شجونه وفي طيبة القبر الذي تعرفونه فأردت على صبر الضرورات دونه وآلي وصبري للبلابيل في كذي من النفس لو نذي أتي أقتراعها لدى روضة ينفي الكروب التماحها فقلت ونفسي قد ترى ارتياحها غراب نواهي يضرب وعبده هنايا والعذاب يا غير من أهدي الله الله الله الله نور على نور نور نبي الله
محمد رسول الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والخاتم لما أسرق ناصر الحق بلا ولا إلى صراطك المستقيم ولا آلي وقدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين الإمام البازازي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نبي آمين يتي أخذناهم بالسيف إلا من اتقى وصاما سقاهم للمنية ما سقى به حين لم تجد التمائم والرقى زأرناهم كرها على البر والتقى وقد بلغوا المجهود في الدفء والجهل أخذناهم من هلك الدسوق بالسيف لتكبر kan sakula da kan sakali ma'ana wato sai na rasulullahi su sallan da shi da sahabbansa su ne suka halakar da arna shi ne a fatna mun halakar da su da sai da takobi illa man ittaqa ba wadda muka bari ba mu halakar da shi ba sai da wadda ya ji tsoron Allah wanda ya ji tsoron Allah ya bi addini to shi kadai muka bari kan sakalin mu bai ta kan wuyansa ba kusaman wani irin takobi ne sakahun ma saka ya shayar da su abin da ya shayar da su lilmaniyyati na daga mutuwa har na sun sha sun sha wahala hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda sai ya fi fito man kana ajrama da takobi farin wata annabi Muhammad ya shiryar da man kana ajrama wanda suka kasance mujrimai duk wanda ya taurin kai yace shi ba zai bi addini ba kuma ba a zauna lafiya ba kowa ya addinin sa to annabi yana zare ta kuɗi a kansa kamar da shi ba ne fara manzo Allah bai taba yakan mutum haka kawai ba don wani kafiri ne لأن النبي لأن النبي الهاشم الدار ما غزا ai ku sani in ji shi wannan babban annabi ba hashimi bai taɓa yin yaƙi ba kamar yadda malamai suke cewa aka ta to shi ina labarin ƙodo ina labarin badru ina labarin hunainu ina labarin ahazabu ina labarin fatu makka ina labarin su biyu ma'una su dukkan da ya ƙoƙa da annabi ya ya halarta wanda guda ishirin da wajen bakwai ɗin nan da ma saraya wanda ya aika sahabbai wajen saba'in ɗin nan kama an ce haka shi ina labarin su ka ce annabi bai taɓa yaƙi ba ya ce bale haka ne haka ne sadda udwana abinda annabi yayi ya toshe zalunci ne kofar zalunci da aka tasan masa za a masa wa radda balala ya kuma yi raddi akan bata saboda haka annabi bai taba yaki ba haka kawai a daura a dau makami wa za a tafi yaki ba taba ba wala sadda udwanan wa radda balala to shine nan ulanmu shi ya ba da labari a can cikin diwani to shi ma eh, nan yace husamun eh husaman takobi ne sakarun ma saka ya shayar da su abin da ya shayar da su limaniyati na daga mutuwa bihi da annabi muhammadu in ce wasu malamai bihi da wannan kan sakalin duka zamirin yana ya udu ilin nabi sallam wa ya udu ila husam ma'ana takobi ne da wannan takobin ne ya halakar da su ina lam tujid tama'imu a lokacin da layu ba sa amfanarwa dan arne ya sa laya ya zo ya tari manzon Allah a fagen yaƙi wannan layan ba ta amfani warruqa haka tawaida duk ba ta aiki wani tofi da suke na ƙorombotuwa duk ba zai amfanar ba a ranar duk abu duk ƙorombotun da kai dai ranar takobin manzon Allah sai ya ga ta wuyansa sallallahu alaihi wasallam da arna homo sai muka dole ta su karhan bisa tilas alal birri kan yin aikin nagarta suka dawo a bararu dole an gane muka dole ta su bisa tilas alal birri akan aikin bi ma'ana nagarta suka zama a bararu wattuba suka zama mutane masu tsoron Allah saboda takobi mala wa qad falahul mashhuda alhali haqiqa sun kai inda suka kai wurin iya kokarin su fitatse a wurin icewa wa dalbi da kuma an gicewa amma duk da haka a banza dab'i musan icewa ko tunkuɗe wa duk abinda abinda za a yi musu su tunkure ina wurin tunkurura dalzu kuma da larabci shine an gijewa ka san ijewa tunkudewa daban da an gijewa tunkudewa ka ture mutum haka an gijewa kuma dalzu shine turewa tare da duka ka doki kirji mutum ka an gije shi shine dalzu da larabci to duk da haka dai bai hana ba sannan ka firfirle karukansu musamman a faduru aka ce kan arne saba'in aka ɗaure arne saba'in saura suka yi kututa kutu sarrafna rumulin hakke sai muka juyar da su izuwa ga gaskiya duk da taurin kansu muka juyar da su izuwa ga ina gaskiya bilbibi da fararen takubba fararen takubba wal kana da masu kana jam'i ne na na kanatu kanatu mashi daya kana jam'in masu da fa'ana huhu muka mana da fa'ana huhu karan go muka ije su muka tunkuɗe su bisa tilas bisa dole muka mana muka tunkuɗe su da ƙarfin bala'i ala su'uli go ko haka ne bisa abin da ake nema daga gare su na sallama din muka tunkuɗa su dole suka yi abin da mu ake nema gare su din nan sallamawa kenan ko kuma kulle kai wal munada abin da muke buri su yi din shi ne sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galabna hum kasran sai muka rinjaye su kasran ma'ana kaharan kasran kaharan bisa bisa muka rinjaye su bisa dole aladdini muka sa su dole kan bin addini wadduna da malamarin addini eh duniya a duniyar ma suka dawo bin musulmai wani tsari suka yi irin halin jagoranci da sai na rasulullahi su sanar da shimfiɗa a maka sai ga bayahude duk munafurcinsa duk iskancinsa ya dawo yana ƙarƙashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yanzu kenan kar musulmai su sake su ce wai duniya sun bar wa wasu su za su juya musu ita yadda suke so a'a addinin kan dama kayan mu ne duniyar ma musulman su kama kar su bar wa wasu sai mu dawo bayi mu dawo yadda ka san 'ya'yan kaji yan kaɗan wadda tsiraru sai su dawo suna juya mu ƙarshe in muka sake muka ce su za mu bar wa lamarin duniya ba za a samu wasu daga cikin su rike ba wallahi sai su hana mu yin addinin mu ma tare da ƙarancin su saboda me akwai wuta a hannunsu akwai economy a hannunsu saboda haka kar mu yarda lamarin duniyan ma a samu wasu daga cikin su kama su rike shine nan alfazar da yake cewa kalar na hudu muka rinjaye su kasarar bisa dole ala dini akan harkar addini wadda da ma duniyan gaba daya zalafna hudu sai muka juyar da su muka juyar da su karhan ala tilas an zuri muka hana su yin karya an ne bai sai karya ba mu aka hana shi wal khana muka hana su dole akan dole daga barin yin alfasha kaga an ne kawai ya dawo faɗin gaskiya ya dina alfasha dole saboda takobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقد بلغوا المجهود alhali kuma sun riga sun kai iya makura na ƙoƙarinsu iddafi wurin tunkuɗa ijewa kenan wadalzi da an gajewa amma duk bai hana komai ba ga mallami ya zalla al'aim wal qalbi mizhatan anabna wa wallaina ila allahi mizhatan wa mallami yusabibna shada'anahu شبهة ظهور رسول الله أفهم شبهة لشرذمة كادت تميزه وتمييزه من الكيس أنا بنا شيلا كدوكا أنا بنا sai muka dawo wawallaina muka juya ila Allah zuwa da Allah wajhatan muka juya mafiskantan mu ta fiskanci wurin Allah biman lam yazallil aini والقلب مهدد بمن لم يزل da wanda bai gushe ba muzhatan ko a halin kasancewansa ma'ana bai gushe ba shine farin ciki lil aini ga ido wal qalbi da zuciya annabi Muhammad kenan in kana son farin cikin ido sanyin ido kenan da nitsuwar zuciya to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka dawo zuwa gare shi wa mallami sahibna wanda duk ya iya zama namu ya aboce mu ya bi mu shadahanahu shadahatan ko za mu imautar da shi imautarwa ma'ana shadahanahu din nan shadahatan din nan in ta zo fassara ka ce za mu ɗimautar da shi ɗimautarwa amma yana da malami da yawa akwai sadan nahu sadamatan shi ma fassarar sai hayyar nahu shi ma fassarar ne ɗimautar da shi sadan nahu ka san sa isa sadan ko sadan karo eh karo shine sadan eh tasadama sun kara tasadama sun kara to shine zuhuru rasulillahi sallallahu bayyanan manzon Allah afhama ba afhamu ba a gyara nuska ta wai afhamu fi limadi ne mabni mabni ne ala fat ila ma'alla lahu min al-i'rab afhama shubhatan bayyanan ma yake afhama sai ya tafi da shubhatan duk wata shubha a duniya annabi ya zo ya magana shubha kuma ta tafi ko ni ya zama tarwau sai dai ba ka da irin gani da shirin zubacin ya tafi da shubha ga wata 'yar jama'a kadar tamizu wadda ta kusantar kekkece minal gaizi saboda bakin ciki ta kadu ta mai yanzu minal gaizi shahidin sa kenan qur'ani ko wutar jahannama ta kusan kekkecewa saboda tsabar kushi da ta yi a ranar tashin duniya tana cewa ba ta a ba ta a ba ta wani kawai ta san kayanta za ta tattaro aha udifna ilaihi sai aka jingina mu zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wa'annan al'umma din sai aka jingina mu mu aka ɗauki zuwa gare shi aka ce mu al'ummar sa ce fa'aturin na kawai ba dole ba sai muka samu al'umma muka samu girma muka samu daraja bi hurmatin da wata iriyar daraja kuma ta haƙiƙa ta gasken gaske bi akaramin rusulin kunna akramar umami in ji imamu al-busiri da muka samu mafificin manzanni sai muka zama mafifita al'umma bushira lana ma'asharan islami inna lana min al-inayati har zuwa ƙarshe ne haka alauna bihal jarusa'a ko sai muka birbishi da samun wannan matsayi da muka samu na zamowa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alauna bihal jauza'a sai muka haura muka bilbishi saman tauraron jauza'u duk daukakan sannan sai muka zama a sama da shi ata himmatin ta hanyar daukaka irin na himma ba daukaka na na makani ba daukaka na himma ata himmatin sai muka wuce wannan tauraro na jauza'u ladun ƙila fina kuntu mu khaira ummatin tun ran da aka gaya mana wannan kalma kuntu mu khaira ummatin akwai akwai kira a ta kalam kuntum khaira ko mu kan a ka'idar imamu nafi'u mai riwayar warshu mai wadda riwayar na warshu ake bin kira a sa'in nan in ka ji an kunce min jaye min ara to akwai alifi a gabanta ko amma shi mun karanta da ku kuna ke karmu kuma kira kuma ko da muka kira da su ana ana kunce min min jaye ko da babu alhamza ko غير المكتوب عليهم ولا الضالين صراط الذين انعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين ko ko عليهم جد akwai kira turan da ladur tun da kila aka gaya mana fina aka faɗa a cikin haƙƙinmu kuntum mu khaira ummatin aka ce kun zama ku al'umma manzon Allah mafificiyar dukkan al'ummatayya da aka yi zalilna sai muka zama zalilna zalla akhawatu kana ko eh zalilna sai muka zama ta tawabil rahmatin karkashin mamakon rahamar ubangiji يديه أقول أنه محمد صلى الله عليه وسلم فلا خوف من حيث تقرانا سيزم باب دسورو تجدون زالونشي حيث جول كيرا أنا سامر نقول جيكو musamman ‘yan wana ɗalibai jauru da zulmu shi ne a haifu a nan ولا عض من عضي ko babu cizo daga ɗan daga ranar gari cizo cizo irin na wato ƙananin na zamani kenan ake nufi ana ko ƙananin yaƙi an gane ba da taɓa samun mu ba ɗayansu ba da taɓa samun mu ba a abba akwai shahidin sa Qur'ani wa yawma ya'abbu zalimu ala yadayhi ya'abbu wa yawma ya'abbu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takattu ma'a rasul sabila ya'abbu zalimu ala yadayhi ranar da azzalimi zai ciza yatsa cizo din kira ya ƙuru ya ce ya laitani takattu ma'a rasul sabila ko ta hantu a wata kira ana fidda zalɗin namu ana haɗiye zalɗin a cikin ta to ce ina ma da na riko hanyar annabi Muhammad mun taho tare da shi hanyar zikiri kenan zikiri shi hanyar annabi ba za ka gane ga waje da ya ka ƙara karatun ka ce ya tsada za iya ni ani zikiri ba da izza ani wa kana shaytanu yunusa ni khazula kaga ani zikiri hanyar annabi Muhammad kenan la kana rasul la kana rasulullah uswatun hasanatun ta sai ce ne to na kama ana ko kama ana ida sai muka rinjayi makiya lamma a waina liziliha yayin da muka tare zuwa ga inuwar wannan rahama din ko kuma alhurma da muka samu din walillal huda sai muka samu shiriya min wabili min mene min wabiliha daga mamakon wannan rahama ba'da dalliha bayan samun yayyafinta a wannan ma akwai shagin sa Qur'ani ko menene can cikin baka fa illam yusibha wabilun faqal idan ma mamakon ruwa bai same su ba faqal to ko da yayyafi dai mamakon ruwa irin ruwa wanda yake kamar da bakin ƙwarya din nan da yake mai da ƙasa ta yi jagab ɓallu kuma shine yayyafi ya samu rannan mun samu wannan duka biyun ni nabiyyi da albarkan babban annabin nan annabi Muhammadu sallallahu fadluhu falalan manzon Allah girman sa aslu fadliha shine azalin girman wannan al'umma girman manzon Allah shine tushen girman wannan al'umma ta sa da girman sa ta samu girma wali mala wa izzul abdi izzu maliki dan me aka bari faruwa a girman bawa girman mai shi to mai mu annabi Muhammad kenan dole mu fi kowa kenan to shine nan baharna bihi baharna sai muka rinjayi ko zaharna sai muka rinjayi faukar bariyati kulliya birbishin dukkanin halitta gaba ɗaya bihi da albarkar manzon Allah da halitta sai muka zama mun rinjaye ta mun bi ta mun birbishe ta wani hannu a hazzun nazi mu al'ummar manzon Allah sai muka zama mu ne mafi rabautan dukkan mutanen duniya in sharafin a hasin ko cikin ɗaukakar rabo cikin ɗaukakar rabo nabiyun jaral ma'un namiru birahi in baka san manzon Allah ba sallallahu nabiyun shi ne annabin nan jaral ma'un namiru wanda ruwa mai daɗi ya yi ta gudu bira'ihi a kafin hannun damansa sallallahu alaihi wasallam ranar da aka je wani yaƙi aka rasa ruwa ɗin jiya ma mun karanta irin wannan wa maddalahu jibrilu fadla janabihi jibrilu ashraful mala'ikati maddalahu sai shimfiɗa gare shi me ya shimfiɗa fadla janabihi ragowar fuskansa annabi ya nemi ya ga jibril sau biyu kurkuru yadda Allah ya yi sau biyu na farko a nan ƙasa a nan duniya na biyu a sararin samaniya da ya nemi ya ga jibril wa wa biyu kuɗin mene ne wa wa biyu kuɗin wa wa biyu kuɗin ala ana cikin sararin samaniya maɗaukaki wata rana ya ce yana so don Allah nuna min kai wani yadda kake jibril ya ce haka ce sai dan buɗa wa annabi fuffukensa kwaya ɗaya ɗan kaɗan cewa majjalahu jibril fadla janabihi wata ana gaya ma mu'jizan manzon Allah ne yana daga mu'jizozinsa jibrilu ashraful mala'ikati ya dan taɓa buɗe masa wani abu ragowan fuffukensa ba duka ba ɗan kaɗan overlity kawai sun da ya duka sararin samaniya gaba daya sai annabi ya firgita haka ta ta raga ka firgita ya rasu da Allah ta ta dole ne ai ta ce nan ma ni ka gani ai nan ma ni ka gani ya ce a a okay sorry annabi ya ce masa yanzu akwai mala'ikan da ya fi ka ya ce ƙwarai da gaske kuwa ƙwarai da gaske kuwa ya ce ni da ka gani yanzu na ɗan buɗe fuffuke ɗaya kaɗai kaɗan shi ma ya rufe uku gaba ɗaya na sararin zamaniya ya ce fuffuken na su ɗari shida ne na buɗe ɗan ɗaya kawai kaɗan nan ma na buɗe ya rufe sararin samaniya ya ce ina da israfilu ka gani mai busa ƙahon nan ya ce shi ma fuffukensa ɗari shida ne irin nawan a yawa ya ce amma nashi ɗaya ya fi ma ɗari shida gaba ɗaya in ji manzan Allah ya kake tsammani saboda haka sai ku tuna karatun da muka taɓa yi da ku a risala duk da na gaya muku isra'iliyat ne wancan mala'ikan nan da wani a takaice kifi ya haɗe kaza ya haɗe kaza kun tuna ko kun tuna karatun ko da muka yi ta kuka yi ta dariya din nan Eh, wanda ya haɗe wani kogi ne ya haɗe maciji ya haɗe shi ma aka haɗe shi kifin ya ya zo ya haɗe ruwan gaba ɗaya macijin ya eh, ruwan ya haɗe macijin wani mala'ika shi kuma da ya zo ruwan gaba ɗaya da aka korfe saboda girman mala'ika ruwan da ya haɗe wannan macijin da ya haɗe duniyar ya haɗe kaza kaza da aka korfe ruwan aka zuba akan mala'ika wani mala'ika gaba ɗaya ruwan bai gama cika karin mala'ikan ba ma ko to haka ne so Allah yana da halittu manya manya malam wanda inda inda za a buɗa mana idan mu ma- eh, wani mala'ikan kan ai inda zai bayyana wallahi duk sai mu mutu duk duniya sai mu mutu to saboda haka Allah buwaye ne kakar misali khaliqu kulli shay wa kam ayatin ja'at bi waqti tirahi to bari ma a gama ma magana yace wa kam da yawa aka samu ayati mu'jiza ja'at take ta zo bi waqti tirahi dacewa da yadda manzon Allah ya nema yana neman bu- mu'jiza ko take sai ta zo da yawa an samu haka har ne zo ce ba zan ba zan imani da kai ba sai ka gaya mini menene ah, a hannunmu kuma annabi yana gaban su ko bai juyo ba annabi ce zakaru ne guda biyu ɗaya kala kaza ɗaya kala kaza kuma ka san dai eh, babu ido irin mu din nan da baya ko to manzon Allah yana da su shi yace to kai ba abin da ba a yi bane na isgilanci amma duk abin da aka nema sai annabi ya sa sai ya faru sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kam ayatin da yawa an samu mu'jiza ja'at ta zo take don in ikrahi dacewa da yadda manzon Allah ya nemi ta zo zahiratu khawfi ko haka ne zairatu kaufi ma'ana lokacin garcen tsoro na in ji alfazazi saharatu ya koma kamar lokacin suho an gane bayanin nan kuwa lokacin garke na tsoro na lokacin da nake cike da tsoro na tashin hankali saharatu sai gashi ya koma kamar lokacin suho saboda kama manzon Allah kai an shiga tsananin tashin hankali amma an kana rike da annabi sai kaga sauran jama'a ne suke cikin tashin hankali lokacin garke na tashin hankali lokacin zafin bala'i kenan shi sai ya zama sarafi kamar dai lokacin asuba lokacin da ake yin sanyin asuba din nan mai daɗi din nan ana ta tashin hankali shi kuma yana nan sai saboda ya samu manzon Allah to kai ma kama shi wallahi haka zaka zama jama'a suna ta wayyo wayyo ka kuma kana ta murmushi kawai إذا كانت الأقدار من مالك الملك صفيا عندي ما أسر مالكي وإن هذا ما قد من أن يتب بامتدائه سبب يظن أن محمد نسام هذا جك ينا ينا مسألني سيداو ينا يمي سوكي شنو معنى كل وضي الظل داما ما أبويتين إنوا وضي زاما شغال أكشين إنوا لا يتشاو لفع من القيد أي لفع كونا min alƙaizi na daga zafin bazara la da shahu baya zake masa ko baya rufe shi duka ma'anansa ne ya ga shahu baya la ya ati ka ko la yuka ihi duka ma'anansu ne kaga jiya muka karanta faizu mutuwa kaizu gashi anan bazara tsananin zafi على هل من يشتاقه يوم مولده يعبر خدا عند قبر محمد إلى الله أشكو لو أتى الهائم السدي سمعت إلى تقليل آه، تقبيل آثار أحمد فها أنا للإغماء متصل لفظي على فأكوك جي أتار عنك هل لمن يشتاقه شن yanzu wadda yake tsananin dokin manzon Allah zai samu yauma yauma ne ne yauma mauridi shin zai samu zai samu dama a ranar zuwa ranar gangarewa a gurin manzon Allah sallallahu ya samu ya afiru haddan ya turmusa kudukukinsa ya turmusa kudukukinsa a inda qadri muhammadin a wurin raugan manzon Allah annabi Muhammad su sallar kamar yadda kullu shi yake gaya mana ya je ya samu ya kwanta ya ta jirgima a raugan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada kudukukin sana da kasar raugan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da zai samu haka ilallahi ashku law atal nace kai zuwa ga Allah nake kai karan tsananin kudan kauna ta ga manzon Allah kauna ta ha'im wanda yake dimautacce asaji wanda yake cikin tsananin jin kishirron saduwa da masoyinsa zami'tu ila ta kabili athari ahmadin na na wato ishirantu an gane na ishirantu na haɗu da ishirwa ina ta ƙabili a bari ahmadin ishirruwan neman samun sumbantan gurabe na annabi muhammadu a ce wannan gurin annabi ya taɓa taɓa wurin in zo in yi kisin ɗin wurin in sumbanci wurin ina jin ishirruwan haka a nuna min guri a ce nan annabi ya taɓa taɓa wurin ko ya taɓa taka wurin ko ya taɓa zama a wurin in zo in ta sumbantan wurin ina jin ishirruwan haka wannan ana koya mana yadda ake kaunar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba shi din ba inda ya taba ma ko inda ya zauna ko abin da ya saka ka samu ka sumbanta sai na Umar dan Khattab radiyallahu anhu da shi Abdullah ibn Umar an samu in sun zo dawafi hajarul aswad din sai su ta sumbantar sa sai na Umar ce wallahi hajaru inda ba dan na ga masoyi na Annabi Muhammad yana sumbantar ka ba ba ruwa na da kai amma na ga yana sumbantar ka shefa ni ma nake sumbantar ka sallallahu alaihi wasallam faha ana gani nan in ji alfazazi muttasirin lamzi ko adam ina mai jerantarwar tsotsa lil isma'i saboda tsananin ishirwa da nake fama da shi ina mai jerantarwar tsotsa tsotson ma ba wai sau ba a tsotsa a sake tsotsa a sake tsotsa menene ake tsofa ha me ake kishi ruwansa amma muhammadu da samu wata rana ɗaya ka je ba ka ta kamfata ba wani gauraki mun je ziyarar rautan manzon Allah sallallahu wani ya zo kawai zai ya so turaren sa mai kyau mai tsada mai kamshi ya zo fesa a rauta sai irin masu yan dan kwalayen nan kun gane su ta gan su da yan dan kwalaye haka da yan alkebbobi suna ke da suna wuri da ya ga yan kwali a kansu shi wannan su na can la la haram hajju hajju haram kawai banke shi kawai ya wuce yana haram haram kawai ture shi da ya je wallahi ina kallon mutumin nan da ya haka da ya saita wani rami a cikin kasan kamar raga ne rauda ne da ya saita da ya matse turaren nan rika fesa shi wallahi san da ya kare turaren kas tas kawai ya jefar da wannan abin nan din kawai ya ta tafiya sa kawai bukatun su tabiya ya zo ya fesa wa mai kamshi kamshi Oh, kawai da ɗan ɗan kwalin ka fiya gara haram haram. A in ka zo kawai, wai in za ka sha giya ka sha ta dubu, kar ka je rauda ka tsaya kara, wai za ka je ka leƙa ta su ɗaya. Ka yadda kai ka tarewa wurin ma in za ka samu ana kora kana dawa wuri ne wanda ka bar wurin kila in ba ta aka yi haka mutu ba ka sake dawa wurin ba shi yasa shi Ibrahim wata rana aka ce je zo wallahi da fadi ya shine an dauka ya mutu ma saboda an gamu masoyi ya haɗu da masoyi in ka dauka annabi wasa ne shi bai dauki manzon Allah da wasa ba shi ne wai Allah annabi ya mutu zamani guda ana ganawa can shi ya dawo aka tashi aka sa ibanci kawai. Saboda ka in ka samu ka je karka yi wasa ba ka san ko za ka sake dawowa ba. Aha, tabaraka man sawwahu menene lil fadl suratan wa 'allamahu al adab ajma'a suratan. Aha, walamma lawani lawani qultu anhu daruratan za'antu ilayhi bil fuadi saruratan wa jismi rahinan yataharruku wan nashzi to yace menene man sawwahu suratan wannan Allah da ya daidaita shi shi wa annabi Muhammadu suratan ya daidaita surar cikin manzon Allah Allah zai kalaka ka fasawwaka da annabi ake wato wake magana ka Allah zai kalaka ka fasawwaka da annabi yake ya yi linsani din sai dai ka shiga rigar manzon Allah wallahi da annabi yake kai waye an daidaita surar jikin manzon Allah kai kuma aka yi kwatakwafin ka a jikinsa shi yasa shi ne da kowa daidaituwa da addini da kyau da tsari lilfatili Allah ya masa haka ne saboda fifita shi akan halitta gaba daya wa allamahu adaba kuma ya sanar da shi tarbiya da kansa kowa malamin sa ne ke tabbatar da shi ko to annabi Allah ne tarbiyantar da shi addaba ne rabbi fa ahsana ta'dibi Allah ubangiji na shi ya tarbiyantar da mu ya training dina akan tarbiya kuma ya kyautata mini tarbiya baka taba ganin wanda Allah da kansa ya tarbiyantar da shi ba wallahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kuma ya tarbiyantar da ni tarbiya baki ɗayan tarbiya duk nau'in tarbiya Allah ya gama tarbiyantar da ni suratan cikin surar Qur'ani kuwa je ka gari وإنك لعلى خلق عظيم wallahi na sha faɗi ina da babban mujallabi ga baki ɗaya tafsirin wannan aya ne kawai kai ka karanta sai daga wa inna ka ya kai manzan Allah kai la'ala kulukin wallahi kana kan wasu tadoji ɗabi'u azimin masu girma shikenan sharhi ya kare an wuce ina littafi guda akai akan wannan aya babban mujallabi Aha. Wanda yi wa annabi wannan tabaraka. Tabaraka. Me tabaraka? Dama sulɗanuhu wa azuma sha'anuhu ta kasarar kairatuhu. Alkhairansa tun sun yawaita. Tabaraka kenan ma'ana duk inda kaga tabaraka. Tabarakan lahu. Tabarakan yau a Qur'ani. دام سلطانه وعظم شأنه وتكاثر خيره شنو يقول mulkin ubangiji ya tawwama lamarin ubangiji ya girmama ai alkhairan ubangiji sun yawaita shi ne ma'anar tabaraka walan ma lawani bu'ud anhu yayin da al-bu'ud nisa lawani anhu ya karkatar da ni ga barin samun ziyartar annabi Muhammadu sallallahu yana Andalus ne Spain annabi kuma yana Madina daruratan bisa dole kuma ba yadda nake so ba wannan nisan ya karkatar da ni gaban samun ziyartar sa za'antu sai na tafi ilaihi zuwa gare shi bil fuadi da zuciya tunda ban samu na je da sawu ba to sai na tafi wurin sa zuwa gare shi bil fuadi da zuciya saruratan ko cikin rashin samun ziyara shi ne saruratan wanda bai taba samun ziyara ba kenan ban taba samun ziyara ba in amma dai ta da jiki ban je ba saruratan kenan wanda bai taba samun ziyara annabi ba to amma dai ya ce a zuciya wacce sni rahimin jikina abin jingina ne abin jinginarwa ne litta harruki ga konewa wannan shi da kuma motsawa kullum jikin wato yana ta ƙonewa zuciya ta tana ta ƙonewa saboda baƙin cikin rashin samun ziyartar manzon Allah wannan shi jikin nawa yana ta motsawa kullum ina ta motsawa ina ta motsawa kamar zan tafi ina abin kuma ya kasa samuwa aha sai ne na a ɓanta ala shauƙi na tsayu bisa wannan bege na ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi jamrihi na kone bi jamrihi da garwashin wutan wannan begen nawa wa kam da yawa rumtu na nemi turhalan na nemi ciratuwa in tafi gurin manzon Allah a kuzu bi birrihi saboda in je in samu in rabauta da alkhairan ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadan bi a kasani amma zunubai na suna ta nisan tani da samun ziyara din kullum ina so in je amma zunubai na suna nesanta ni fabutu bi kusurani bi bi kusurhi sai na dawo tare da asarar rashin samun ziyartar manzon Allah da wa'annan zunubai nawa fabutu wa ba'u bi kabar min Allah ba'u bu'utu shine dawowa ba'a ya dawo inna alhamza ne ba'a inna ainun ne ya fayar ko ya saya zanantu bi antali ziyartar kabrihi to kai ka ji wani tawadi din na bayan Allah zanantu da dai a farko na zaci ziyarar ta kabrihi ziyartar mautan manzon Allah bi antali har iri na ma za su iya samu haka na da tada da na zaci iri na ma za su iya ziyartar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hayhata amma kai abun bayani ya sata haihata haihata liman du'alun ko wa haihata kai abun ya nisanta ya daga haga zannu wannan yin zatonawa a jidaru bil lafzi ya fi dacewa da irin abun da ake faɗa da ba da baka kawai amma bai bai faru ba faɗi kawai ake da baki bai faru ba zunubai sun yawa sun hana ni samun zuwa ɗin متى ما تذكرت النبي وعده وقاس فؤادي للسبابة وجده ولم أر فيه خير مثواه وعده دعرت على صبر الضرورة بعده فؤادي وصدري للتشوق في كزي متى ما تذكرت متى, متى ما تذكرت النبي دل لوكتين da na tuna annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahadahu da zamaninsa na tuna zamaninsa wa ƙasa fu'adi wajdahu zuciyata ta haɗu da gogayya na ƙananin baƙin ciki lissababati saboda dalilin begena da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soyayya tana jawo baƙin ciki eh soyayya ba tambayi masu yi ko na ƴan mata ka ji labari soyayya tana jawo baƙin ciki wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami kaji inji Hussein ai soyayya wa rubu ya akari bil lazzati yana bijirto da jin daɗi wal alami da ra'ayi kana jin daɗi kana magana da ita I love you I miss you I will do everything for you my angel mai wane ne da ta dan bunka ma wuta sai ka ji duniyar nan gaba ɗaya ta yi ma kaɗan duk faɗin ta nan wallahi tallahi ko ba ka bane kaga mutum kan ana mar magana ana shi bai ma san kana yi ba ya ta kuna nan ya je ta ki sauraron sa na rana daya zai je ga bacci ya ta juye juye kan gaji ba wa hubbu a tarjin lazzati bil alami to a irin sha'anin manzon Allah ake so ai haka ka ji zuciyanka tana kuna lau'atu da tawajjuh diga a janabin manzon Allah ba wata yar mata ba wanda da ta hadiya ce rajulalahu dukkan mace duk canta ko yar waye duk yadda take duk yadda ake layi a gidansu kuwa gosilo da gosilo ya ce ba ta shekara ashirin kaɗai kar ta yi aure ma ta zauna a kanta ko ya kai mutum ɗari suke layi ya ce a kofar gidansu kullum tana yanga ta fito sai ta dubi wanda ya mata tukunna ta je ta saurare shi ko ya ce dokta ya ce wallahi ba ta shekara ashirin kar ta yi aure ma ka san yawanci an ɗaura sai mace an ɗauka sai mace ta yi aure take bugawa ko ina ba ta zamani kawai ba kar ta yi auren ta zauna a gidansu shekara ashirin yace wallahi sai an ne a cikin masu kokuwan nan mai dawowa babu da abin da suke kallon ya tafi ta dawo sabagiji akwai su sabagiji to ba su shige nan ba a kan ta za ka riƙa mutuwa kana abin nan a sukan mata in ba don mun ga manzon Allah ya ce yana son su kuma ya aure su saboda ya hayayyafa in ba gaba ai in ka tuna wani zuwa abubuwa in ji maulan mu shehu to ai sai ka faka su sai ka da irin su abu gare na kawai ya maulan da su kawai yake ka tara kanka a masallaci kawai ko to amma in ka in ka duba wasu abubuwan kuma sai a da in ka duba wasu abubuwa ka rabu da su in ka duba wasu abubuwa kuma sai a zo da ku متى ما تذكرت منين
na'am a'a
wala ma yafi gaira mata wa qasa fuadi wajdahu zuciya ta sai ta samu gogayya da bakin ciki lissa babati saboda tsananin soyayya ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam arafi gaira mata wahdahu wallahi a cikin zuciyata walam arafi ban ga kawai a cikin zuciyata gaira mata wahdahu in ba masaukin manzon Allah shi kadai ba rauban sa kadai nake gani a zuciyata saboda tsananin soyayya ta gare shi ba abin da ke gani a cikin zuciyata sai rauban manzon Allah sallallahu da'artu ala sabri darurati ba'dahu da'artu da'artu din nan sai ka dawo kasa da'artu fu'adi an gane sai na tilasta wa zuciyata ala sabri bisa ta yi haƙuri mana daruratan amma dole dole ba wajen tana so ba ba da bayan ta rasa samun ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sadari kirjina kuma litta shawuki eh kirjina fi kasbi tana cikin damuwa litta shawuki saboda tsananin bege na ga manzon Allah kirjina shi da damuwa saboda tsananin bege na gare shi mata ma ta zakartu safa aini tun lokacin da na tuna dutsen safa safa nawa ne ya ba shi daraja annabi Muhammad kace to dutsen safa ma in na tuna shi wa hajunahu da da hajun wani dutse ne shi ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran sa hajun wa zamzama ni tun lokacin da na tuna zamzam rijal zamzam anzal alzamtul fuada shujunahu sai in lizantar wa zuciya na bakin cikinsa bakin cikinsa wannan soyayya ko sai ta taso ina tuna wancan kawai ba ma ba ma mai sudin ba su ɗin in na tuna su kai sai su fame min wannan ciwo bakin ciki na sai taso na rashin samun ziyara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi ghaibatin qabrul ladhi ta'rifuna al qabrul ladhi wal qabrul ladhi ta'rifuna kabarin nan da dukkan ku kun san shi rauda kenan fi dai fi dai yana nan a madinan manzon Allah ba inda yake yana can fa dauro zan jinani mujawira in nan to yana can a can wani ya ɗaya fitin ƙabbirin lalzi ta aiko na waɗai ba madina mai ƙamshin nan wallahi ko wannan ƙabari yana can wannan da kuka sanin dai za'artu fu'adi irin na ɗazu na tilasta wa zuciya ta ala sabri ala sabri sabri darurati bisa haƙuri na dole dunahu kuma bayan samun ziyartar manzon Allah da nayi wa sadri kaga zuciya ta fi kasri tana cikin tsananin damuwa lil balabili haka ne saboda tsananin musiba da ta fada ciki na bakin ciki yan uwa balabin a tara hankali tun da karafin ya zo ƙarshe sauran baiti ɗaya ne an san balabin a to tara hankali zan ba ku wani karatu yan harkar mu ba da tawon nan nake nufi ba in kaji ina zan ba ku zan yi kaza to sun san kansu ba albaladilu jam'i ne yana da ma'anoni daya a nan ma'anar da bakin ciki akwai kuma wata ma'anar na baladilu akwai da hadar kuma da ita na'am akwai akwai tsuntsu ana ji tsuntsu shi ma jam'insu balabilu ne sannan tulunan giya su ma balabilu ne shi kenan ya bayanin kenan balabilu tsananin bakin ciki balabilu tsuntsaye wasu tsuntsaye ne nau'i na tsuntsaye balabilu tulunan giya amma kowanne da yadda mubradin sa yake balabilu na tsuntsaye akwai tsuntsun da ake kira bulbulu bulbulu jam'in sa balabilu ko da kila daga nan ne fulani ma suka sato bilbile bilbileji bulbulu ke ko to shi ne a wannan tsuntsun bilbileji bilbile bulbulu ɗaya kenan akwai kuma balabil na ce muku na ne na'am na na bakin ciki shi kuma kwaya ɗayansa wancan na tsuntsun bulbulu na bakin ciki balbalu iddikarul iddikarul ahmadu balbala bali in ji shan franco to balbal to wancan fa na turunan giya bulbulatu eh guda ɗayansa bulbulatu to dukansu amma jam'insu ba lafiya da haka wani malami da ya tashi sai ya haɗa su a waƙa in ka duba mutanen biyu a sharhin da ya yi an kawo dai wani malami ya waƙe su duka a baiti ɗaya dukkan su zai kawo su in ka iya in ka zo sai ka sai ka fidda kowanne ko wai menene idan balabilu afsahat bi lugatiha fam bil balabila bi ihtisa'i balabilu yau balabilu na farko a baitin wa idan balabilu afsa bi lugatiha na farko shine menene bulbulu na biyu fanfin balabila shine na bakin ciki binti sa'i balabili shi kuma na tununan giya wata rana ka je kana karatu ka iso mutanen biyu to in zama ka duba shi ka gani ne
هنا النسي لو نسيء اعتراؤها لدى روضة ينفي الكروب احتماؤها فقلت ونسي قد تناهى ارتياهها ضراب نواحي يثرب وبقاؤها منايا وهل يهضى بها غير من أهمل baitin mu na ƙarshe kenan munan nafsi alfaza yake burin zuciyata in dai kana so ka burin zuciyata ni dai kan launar si uti a ƙatirawuha da dai zan samu zuciyata uti a ƙatirawuha a ƙaddarta mata abin nemanta abin da take so ladara wadatin to ba ta da wani buri sai kawai ta ganta a raudan manzon Allah kawai ta ganta aure shi ne babban burin zuciyata wanda yanzu kuruban yanzu kuruban tima'uha iltima'uha dubar raudan manzon Allah ka je ka tsaya a raudan ka kalli rauda yankin yankin kuruba wallahi yana kore dukkan dangin bakin ciki Allah ka maida mu wanda bai je ba kuma Allah ka kai shi alhurman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa ka ƙara kuma ka ƙara nanatawa in ka ƙara baƙin ba in ka je rauda ka ji ƙamshin rauda to har ka mutu in ba rauda ba kuma ba ka sake jin irin wannan ƙamshin ba ƙamshi ƙamshi ka gama shi ka gama shi sai dai in kuma ka koma ba don aljanna ce a wurin shi ya faɗa aljanna ce in baka sani ba ba da kake bashe su rashin ibrahim shi da yazo yake su bayan Allah kowa in yaje gaban rogan da abin da yake gani shi ya zo ce wa adkhulu jannatin na'im wa lam amut ce abin mamaki sai gashi na shiga aljannar ni'ima ko ban mutu ba ana cewa sai an mutu a shiga aljanna ni na shiga ban mutu ba maulan mu dan maulan mu shekh Muhammad Bashir dan maulan shi ta rasulun gaci yace in ka je rawdan annabi kana ciki kana ziyarar ka kawai sai aka kira wayanka kana ɗauka in mutum alo mutum ya kira ka daga Najeriya misali wane ya makka a abin da yawon yanzu kana ina ya ce wallahi ina aljanna ya ce karan da mai kashe ka kana aljanna ne ya ce wani lafiyar ka kuwa ne magana kake ta ina aljanna na ce ba in ya musa annabi da annabi ya ja ya ce ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin daki na dakin na na Aisha zuwa mimbari na inda nake hawa in yi hurba duka yankowa ne daga aljanna na shimfiɗa filoti ne daga aljanna wallahi tallahi billahi masana Allah na gaskiya sun shiga wurin aljannar suke gani kai kake ganin ka je wuri da ita suke gani shi ya ce in baka da kuɗi a banki baka da shi a banka ne karka ce kowa ma haka ne kayo kanka kawai hukuncin jima rana shekha ya abin da kake gani ka hukunta ka kawai ka bar masu ganin abin da suke gani kuma sai ka gani kai kuma kai ta danne kai ta duba duba da ka dole ne an zo magana za ka a tafi ayar suratul nisa'in nan da kyau a kalle ta a sake duba ta Allah ya ce wa lau annahu da dai duk duniya wannan ba da wani mutum ko wasu mutanen wata ƙasa ke ba duk duniya Allah ce walau annahum in zalamu anfusahum da duk duniya za su za su zalunci kansu cuci kansu astaghfirullah gaba ɗayan su su haɗu su haɗa baki su nemi gafarar Allah su zo gaban ka wastaghfara lahum rasulu babban annabin nan mun sunna ya nema musu gafara ya sa hannu ya yarda Allah ya musu gafara la wajadullah tawwabar rahima ka kake tsammani in kai baka gane a ayar ba tuntuɓi sai na Ali radiyallahu anhu yace bayan kwana uku in shi sai na Ali kwana uku kacal da wafatin shugaban halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani balarabin ƙauye wani balarabin ƙauye sai ya zo da ya zo sai fa'ikarin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin ta kuka yayin ta kuka ya rasulallahi na ji faɗin Allah da ya ce duk wanda ya cuci kansa in ya zo gaban ka Allah zai mai gafara ya rasulallahi gani gaban ka kun san me aka yi riwaya biyu ce akwai riwayan ibn kathir abu fida wanda ya kawo a ƙarƙashin wannan aya a tafsirinsa na utabi wanda utabi ya ba da labari wani ya zo yana ziyara a rauda yana zaune sai wani balarabin kawai ya zo ya faɗi ya ta kuka yana zuba ƙasar rauda a cikinsa tunda lokacin ba a yi wa rauda ya ta take din nan ba yake cewa su na ji abin da Allah ya faɗa kaza yadda wancan ya faɗa na zo gaban ka don neman gafaran zunubi na ya gama ya kama hanya ta wannan utabi yace fa galabat ni ainaya sai kawai bacci kama ni take saboda za a yi aika annabi zai aike shi take bacci ya kama shi ya ce sai na jiyo bacci ya kama ni kawai sai na gama zan Allah at once ana kawai wa'ai ba wani mata lokaci ya ce ila bil arabi maza kan gudu kar ki wancan balala da kawai da zauri na yanzu kullahu kan kuhira lahu ga mai ammar gafara da ya zo ne ma ga mai bi shi da gudu ga mai ka duba annabi ya aika a mafarki wannan tabi'in bai ce ya farka shi a shi mafarki da ke a ba a aiki da mafarki a an ga annabi kuma shi din aka gani kamar da wasu suke faɗi sai ya tinke da gudu kawai ya je zame shi annabi ya ce da ma an ba gafara a riwaya sai na ali wanda ma mu kuku da kawo a tafsirin sa wannan ayan ya ce a take yanke take yanke balarabe koyon na kuka yana cewa ya rasu gani gare ka Allah ya gafara sai aka ji a rauda an amsa ma kan gufira laka amma gafara saboda haka kuma gode wa manzon Allah ko anan ko anan ka kama kafa da shi Allah zai ma dalla in ka je inda abun yake ka wa qultu alfaza dai ce sai na ce wa nafsi raina katana hartiya huwa hakika kasashinta ya kai makura a sha'anin manzon Allah murna da farin ciki da karfashin raina ya kai makura zirabu na wa'iyar gurbin tsaunuka na nahiyoyin madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bidaruha da kwarurruka na nahiyoyi na madinan manzon Allah munaya ya ba da buri in ba in ganni a guraren ba in ganna kan duwatsun madina da kwarurruwan madina saboda duwatsu ne da annabi ya hausu kwarurruka ne da annabi ya gangare cikinsu in ganni a gurin kawai shi ne munaya burina kenan wa hal ya haza bi ha gairu man uhusi yace yanzu wa hal ya haza yanzu akwai wanda dama zai samu ya rabauta bi ha da wannan tsaunuka da kwararruka gairu man uhusi in ba wanda dama tun azal Allah ya mar arziki ba na duniya da lahira a ba wanda zai gan shi a wurin ya sha'awar wurin ya saurin sai wanda dama Allah ya mar arziki na duniya da lahira rabautacce wannan shine karshen wannan baiti na zagi wanda insha Allah kamar yadda na faɗa yan uwa a tara hankali a tara hankali muna da tsokaci insha Allah bana kamar yadda na faɗa tsarin maulidinmu ya canja kamar yadda na faɗa maulidi ya dawo kamar tafsiri illa ma dai bambancinsa da tafsiri tafsiri ba a kaurar da shi zuwa wata anguwa wurin ɗaya za a zauna a yi kai a gani to amma bana wannan littafi da muke fassara wannan in dai ba mutuwa ne ba ina da kuma lafiya sai mun ga ƙarshen bangonsa insha Allah kullum akwai maulidi kawai a zawiya a masallacin juma'a na jihohi ko wajen za mu zauna wannan littafin za a sa a gaba sai an gabayan sa amma duk ran da muke da maulidi ko a cikin garin kumo wani ya gayya ko a waje da kumo to za mu sanar cewa gobe babu maulidi za mu ce wuri kaza ko anguwa kaza amma in babu to muna nan kullum akwai karatu za mu shiga cikin mai gani annabi muhammadu ba mu da abin da ya kai shi galle bishi yadda muke zama a yi ta fassara alƙur'ani tunda watansa ne ƙur'ani ko to haka za mu zauna mu yi ta fassara manzon Allah tunda watansa ce haka shagunan mu na kano suke to dama duniya gaba ɗaya koyi ne koyi ne yawanci shagunan mu zaka ji wani ya sa diwani ka ji wani kuma ya sa irin ishiriniya wani ya sa ashifa wani ya sa dala'ilin nubuwa kowa da littafin da zai sa al'umma na nahiyoyin su ta taruwa ana tabbaje musu kolin cikin manzon Allah. Domin ma ya kamata yanzu maulidi makaranta ne ɗan uwa. Maulidi makaranta ne mai faɗi jami'a ce wadda za a zo a samu karatun da wallahi wani sai ya shekara goma sha biyar da iso karatun ba. Saboda an sha wahala an yi shi ka zo ka ci bonanza kawai in ba maulidi ba ya zai In ka je makaranta ko islamiyya ko wani wani ba za ka samu a sa annabi zalla ba sai dai a rika surki kaɗan kaɗan a makarantun mu ba ma iyawa karatu haka ba annabi ha ina kalla wala amma kaɗan kaɗan ake surkawa amma wata maulidi zallan manzon Allah ba wani abu topic of discussion kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa yanzu zalla haka za mu sa Allah da kullum gobe dai akwai kai gobe da haji ko ba mu da gayya amma litinin talata laraba duka akwai gayya amma zan dubi wanda zan iya zuwa kawai sai in sanar cewa za mu ce gayya kaza akwai garin da ba aka ba a kawo min katin shugaban fitanar islam na jiha bayan mun tashi maulidi jiya mun je gwanda maulidi da su alhaji yaji to a can sai suka ba da gayya suka ce shugaban fitiyanu ne ya ce da ni da wani malam tijjani titi da malam dan maulan mushin fari sunan bauchi mu uku za mu gabatar da wani maulidi a wani gari ban san garin ba ma na dai ga sunan zan ta bincike za mu je kuma wata ila insha Allah so saboda haka gobe dai muna can wanda bai sani ba a bashi labari duk masoyin manzon Allah to za mu tarayya cikin manzon Allah har watan nan ta kare ko kuma har mu ga karshen littafin nan sai mu shafa fatiya in maulidan bayan Allah ba su kare ba shi kenan sai mu ƙara diwani ya maza mu sa diwanin a wasan kurkura a waje da komo in bai kare a can ba sai mu zo mu rika sashi ana kamar yadda bara aka yi ko sauran shekaru duk wanda yake bukatar maulidi lalle yana so in halarci karatun maulidinsa ma'ana ba wai gayya in zo wurin ba kawai in ka gayyace ni zuwa hada daban da gayyan kana so a yi karatu daban ne wannan ba sai ka samu ɗan zarurar mu ba kawai in ka turo kati ma yayi amma in kana so in yi magana a wurin maulidi to ka iya samu sakataren zariyar mu adamu usman ya'aya da yana kare da kuma ibrahim da yake yana cikin gari kullum wurin sana'ar rediyon sa in ka kai masa suna to za mu duba ranar da ya dace a je a zauna maka waɗannan inda ka ba su ɗayan su da shi kenan labarin zai same ni su biyun nan ɗayan su duka in ka ba shi kenan wannan shi ne sanarwa da na manta jiya ban yi ba a wurin maulidi daga duk mai bukatar maulidi a yi masa karatu to ya same su ya ba su don akwai wanda sun fara samun su ma to wanda kuma gayya ne haka na a halarci maulidi a amsa da yamman san Allah shi kenan sai ya turo kati ko kuma waya ko kuma aika wasu ba to za mu zo mu halarta mu saurari manzo Allah kuma ko ba karatu za a yi ba a wurin maulidi ka taso daga gidan ku kar ka zo saboda girmama manzon Allah a zo a gaggaisa sai a wace mu ce taruwan nan da kuka yi mun yi shi ne saboda manzon Allah wallahi maulidi ya yi kana da wani a shagon ka kawai za ka iya maulidi sai ka ce ina misali tela ne kai kamar baba tela wannan sai ka ce dama ni dinki dama duk jamfa ɗari biyar nake a watan da ba maulidi ba to a watan manzon Allah duk wanda ya kawo ɗinki sai na maulidi cikin ɗinkinsa maulidi na a ɗinkin kowa zan yi masa a naira ɗari uku da hamsin ɗari da hamsin na ba wa manzon Allah hidima kai maulidi malam dan a cawa kana ɗaukan mutane naira hamsin hamsin ko zango duka ka ce a ni a yanzu ta maulidi ta zo na yi wa annabi hidima da naira ashirin talatin talatin zan rika ɗauka wallahi annabi zai alfahari da kai gobe kowane sana'a kake za ka iya maulidi a ciki kar ka ɗauka wani maulidin sai ka sai ka a'a duk ana yi ta kowace fuska Allah ya bar mu da manzon Allah gobe za mu shiga harfin menene harfin ne kafi ko to shi za mu tashi gobe insha Allah Allah ubangiji ya riko da hannayen mu Allah ka narkar da mu cikin manzon Allah Allah ka tarrabi zukatan mu da kaunar manzon Allah Allah ko ka hana mu komai sai raba mu da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka yadda annabi ya zo Allah ka yadda annabi ya zo don in bai so mu ba akwai damuwa annabi ya san ka ya san sunan ka ya san sunan babanka ya san sunan babanka ba daya a cikin duniya wanda annabi bai san shi ba ya san da zaman kowa mai binsa mai sonsa mai komi ba wanda musan Allah bai sani ba saboda ka in ya dube ka da irin irin sannan na rahama ka rabu Allah ka yarda annabi amin albarkar shoki jami albarkar shoki mushek ibrahim kaulaha albarkar maulama shekar su mabauci rabin Allah ta'ala anhu maulama shehi mun ziyarce shi kamar da na faɗa a farko kuma mun same shi yadda muke so yadda kullum ake so din lafiya kalau ya fito mun sallar azhar mun sallar asar da shi alhamdulillah kuma ya mana addu'o'i mun isar da sakon yan uwa da kuma waɗanda ma su aike mu da masoya daga an yi jarokon na bukatun annega kuma shi ya addu'a saboda haka muna fata Allah ya kara masa lafiya barka mu zama Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun magi sallana alil ahadu ya barru ya wutru ya ayyul muradi ajal ya man la lahu shafa'a illa wala walad أدخل بدر وطريق له أبدا يا من لا شبيه له حق ولا ند تلقيه لكل قائد وجل يا رب يا حق يا من لا له ند فرقهم بخلف في ربهم ولا لا لم نسهم ولا حفل بالمستقبل بجتب المختار سيدنا محمد الثاني لا ثاني حول صلى وسلم على خير ورسوله محمد اجل خليفه النور اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق القادم صلى الله عليه وسلم وعلى اله وكتبه الذين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين